السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أجهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة من حسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين أعوذ بالله السميع العليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid Abubakar Siddiq da yake wannan unguwa mai albarka unguwa ta tawalala a gari na da magaram a cikin wannan ƙasa mai albarka ƙasar Niger. Allah sun yi alkhairi a cikin karatuttukan nan da muke yi. Muna cikin karatu na darasi na tafsiri na Alƙur'ani mai girma wanda ake yin shi domin munasaba ta ramadan wanda wannan al'ada ce kyakkyawa ta ƙasa hausa insha Allah dai za mu tashi a tafsiri a sura ta suratul humaza wanda suratul humaza sura ce wadda take makkiya an sabko ta kafin hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da aya ayoyi guda tara suratul humaza tana magana akan wasu ɓangarurka guda uku ko kuma kan wasu al'amurka guda uku na farko tana magana akan al'amari na mutumin da yake yin gulma da tsegumi da ɓata mutane da yi da mutane da yani sukan mutane sawa'an yanayin shi ne a aikace ko yanayin shi ne da magana sannan kuma hallo ta haɗi siffar wannan mutumin kuma yana da wata sifa ta san tara dukiya da kuma rashin imani da tashin alkiyama saboda rudi na dukiya da ta same shi wannan shine bangare na farko he bangare na biyu kuma hallo yani ta yi magana a kan yani zargin mutumin da yake san dukiya da san daudar duniya ta sa shi ya samu rudanin cewa babu mutuwa sannan kuma lohi tarihi da magana a kan makoma ta wa'innan wanda yake da sifa ta ɓata mutane da kuma wanda yake da san dukiya da san yani kuɗi da kuma rashin imani da Allah na ƙware rashin imani da Allah da gaske wannan ita ce suratul humaza suratul humaza aya takwas gare ta sura ce makkiya wanda ne tana magana akan abar gulma da ɓata mutane kuma hallo tana magana akan mutum ya nisa da da yake da suna ya yi nisa da cin dukiya ta haram da sauransu ko makamanta haka na'am tana da aya tara na'am tana da aya tara kamar da muka yi bayani insha Allah wannan dai a takaice ita ce suratul humaza malaman tafsiri suna cewa wannan sura ta sabko ne akan wasu da suke gulma suke bata musulunci suke bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da abinda malamai suke cewa shine wannan sura tana magana ne a duk wanda ya siffanta da abinda ta yi bayani a cikin shi wannan ita ce suratul humaza insha Allah sai mu jima ya karanto mana bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu an
jayyida wannan ita ce suratul humaza Allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da kwaɗin narkon azaba kwari na azaba wailun likulli humazatul lumaza kwari na azaba ya tabbata da dukkanin wanda yake da gulma da ɓata mutane wanda malamai suke cewa wailun li kulli humazatin lumaza malamai suke cewa alhamzu bil qawli wal lamzu bil fi'l ibn kasir ce alhamzu gulma ta magana ita ce yani alhamz gulma ta hannu ko ta ishara da baki ko ta ishara da ido yadda mutane suke yi wannan shine allamzu to wasu malamai suna ganin cewa alhamzu da allamzu duka ana nihi da shi gulma kawai shi ne ibn kasir ke cewa wakila humazatin lumaza ta'anun mi'yab mutumin da yake suka ga mutane yake aibantar da mutane ma ma yakun ko ma wanne ya kasance sawa'an ana nihin da alhamzu ana nihin da shi gulma ta baki ta magana ko kuma ana nihin alhamzu gulma ta ishara ko ta yi da hannu ko ta yi da baki ishara da baki ko makamanta haka ma ma yakun dukkanin mutumin da yake gulma sawa'an da dukkanin wani sigar da ta kasance to wannan da shi ake gulma kuma sawa'an ta kasance a gaban mutum ne kai yana nan ko kuma bayan idan shi bayyana duka wannan yana cikin gulma yana cikin yi da mutane yana cikin lalata mutane wanda sanan ne Allah subhanahu ke cewa wani hadisi laysa al-mu'minu ta'an wala al-la'an wala al-fahish mahallin shahid mumuni ba mai sukan mutane ba ne ba ba mai tsinuwa ga mutane ba shi kuma duk mutumin da yake kuma za a gan shi yana da suka ta mutane yana da yi da mutane shi yasa wannan ba sifa ba ta mumuni ba ce wannan sifa ce ta wanda yake da raunin imani a kuma lokacin fahishi ba zai kuma mumuni ba mai alfasha ba ne ba a kuma ba mai yawan surutu ba ne ba yawan surutun baba da babu alkhairi a cikin shi kenan wailul li kulli humazatil lumaza kwarin azaba ya tabbata ga dukkanin mai yin gulma da magana lumaza mai yin kuma lo mai yin gulma da ishara kenan kwarin azaba ta tabbata a gare shi kwarin azaba wannan malamai suke cewa kwarin azaba wani wadi ne wani kwazazzabe ne a cikin wutar jahannama wanda idan aka buɗe shi 'yan jahannama ma suna ƙin shi 'yan cikin wuta ma suna ƙin shi yana tattaruwa ne daga mugunya ta wuta 'yan wuta nan yake taruwa shine kwarin azaba wani mataki ne a cikin wuta na ƙarshe kenan ta tabbata ga dukkanin mutumin da yake yin wanda abawa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul hujurat ta yi ishara akan mu'mini kada ya yi da ɗan uwan shi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم a wannan sura suratul hujurat Allah madaukakin sarki yayi ishara akan a nisanci z- wannan zargi mai yawa mafi yawan zargi a nisance shi kasiran mai zan sannan kuma hallo yace ka ayi tajassusi a bi kwankwa he an gano laihin mutum ko makamanta haka bincike wanda babu hujja mahalli shahid wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashenku ya yi da shashe kada shashenku ya dinga gulman shashe ya dinga cin naman shashe ya dinga yi da mutane domin mutumin da yake yin gulma yake yi da mutum kamar yana cin naman shi da ɗayi ya Allah maɗauki sarki ya cewa a yi hibba a hadukun an yi akula lahma a kai maitan fakaritumu shin ɗayanku yana so ya ci naman ɗan uwan shi yana mace tabbas babu wanda ya so kun ƙi haka to haka gulma ma ku nisance ta gulma abu ce wadda take musiba shi yasa yana daga cikin abin da dole mutum ya yi kokari duk imaninka ka yi kokari ka nisance shi yi da mutum da gulma da cin zarafin mutum da sauran sawa a gaban gidan shi ne ko ba a gaban gidan shi bane ba sawa kuma hallo yi da mutum da kai kayi shi ne da bakinka da harshenka da magana ko kuma kayi shi ne da a aikace wanda yana da cikin mu- musiba yanzu babban matsalar da yake faruwa yi da mutum- mutanen ma ya kai ya kawo har akan mutanen da ba su da laifi ko kuma mutanen da su ne a- a- wanda mazala suke cewa wara satul anbiya malamai ko ina za ka ka zauna banda ce- tece ku tece da tsefe malamai babu abin da ake yi. Allah ya kiyaye shine Allah maɗauki sarki yake cewa wattaqullah domin yi da mutane yana bukatar mutum ya samu tsoron Allah in ya ji tsoron Allah to zai tabbas zai bar yi da mutane abu ne wanda yake yana da hatsarin gaske Allah maɗauki sarki bai ya baicin ya haɗi kwarin azaba ya tabbata ga dukkanin mutumin da yake aibanta mutane da dukkanin mutumin da yake cin nama mutane baicin ya haɗi haka a cikin suratul lumaza sai Allah maɗaukin sarki ya haɗi sifa ta wannan mutumin wannan idan ya kasance ta safka akan wani ne ya mu ce sifa shi in kuma bata saba akan wani mai ba sifa ce ta duk wanda ya siffanta da shi sai ma Allah madaukakin sarki yake cewa allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya hada dukiya wa addada baitin ya hada ta kuma hallo yake kilgata dan kan lissahi ya badda mishi ya hada dukiya bayya ciyar da ita a tafarkin Allah maɗaukin sarki ya hada dukiya bayya amwanar da musulunci da musulmai da ita ya hada dukiya bayya hudda haƙƙin Allah a cikinta kullum ya dai ya dinga ilgawa nawa ya kai miliyayyika nawa gare shi gidaje nawa gare shi me nawa ne ya mallaka haga wannan da akwai mutanen da za ga mutum baya hudda haƙƙin Allah na dukiya baya hudda abinda Allah maɗauki sarki waja- wajibta mashi amma kuma kullum abinda ya shahi kan shi gida nawa ya mallaka miliyan nawa ya mallaka da sauransu wannan muguwar musiba ce allazi jama'a malan wa addada wanda ya hada dukiya kuma yake kididdiga ta kamar yadda ya zo a can suratul ma'arij yani kalla inna hala za كلا إنها لظى
nazza'at لزعة للشوى تدعو من- تدعو من أدبر وتولى ثم أدبر يسعى wa jama'a
فجمع وجمع فأوحى جيد محل الشاهد وجماعة فعوء يتتر دوكيا يحدأت فعوء يسات تكين مأجي يكي تقالنتا ياكي تير دا إتا أتفركي والله بأوكي سنة ياكي هدى واجب دا تكي كرش شيني إمام القرطبي آه، آه، الطبري عفوا يكي تيوا آه، karkashin wannan aya yake cewa ai ahsa adadahu yake ya ilga adadin dukewa na tashi walam yunfiqhu fi sabilillah bai ciyar da shi ba a tafarkin Allah madaukakin sarki walam yuaddi haqqallahi fi bai ba da ba haƙƙin Allah na cikin wannan dukiya walakinahu jama'ahu fa au'ahu wa hafizahu da ya hada dukiyar ya ajiye ta ya kiyaye ta kawai ajiye ta kada yake da akwai mutumin da in san dukiya in ta kai mishi hatta da karan kanshi bai ya iya ciyarwa baitin bai hudda ba hakkin Allah ba ɗauke sarki kawai ajiye ta yake to babban matsalar da yake faruwa kuma mai ga wata sifa da san dukiya san kuɗi yin ko ina ka huta dukiya ina ka ta dukiya ga wata matsalar da take kai mutum zuwa gare shi tana sa mutum har ya dinga tunanin shi babu mutuwa wannan dukiyar da ya tara in rishin lafiya ta zo ta iya washi magani babu maganar mutuwa tana kai mutum zuwa ga wannan tunanin yahsabu anna malahu akhlada ko kuma yahsibu anna malahu akhlada yana tunanin dukiyar shi za ta dawwamar da shi yana tunanin kudin nan nashi zai dawwamar da shi zai hana shi mutuwa alhali ba haka bane ba dukiya batta taba dawwamar da mutum inda dukiya tana dawwamar da mutum da karuna bai mutu ba da karuna bai mutu ba wanda makunna makulli kadai na harkar dukiyoyin shi mutum arba'in sai sun dage za su dauka to da kawunan bai mutu ba inda dukiya tana dawamar da mutum dukiya ba ta dawamar da mutum kenan kaga ya hasibu shi yasa Allah ba yake sake amfani da ya hasibu ayyazunni yana tunanin dukiyar nan za ta dawamar da shi alhali kuma ba haka bane ba Allah maɗaukin sarki zai mishi raddi kuma Allah maɗaukin sarki a nan gurin zai gwada makomashi ina ce insha Allah jaid
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة jaid wannan baitin Allah maɗaukin sarki ya faɗi sifofi na wannan mutumin wanda yake da yi da mutane akan wanda ta sabka yanda malaman tafsiri suke cewa wannan sura yani ta sabka akan akhnas bin shariq wanda akhnas bin shariq ya kasance yana da yawan daukan gulma da gutsurtsoma da yi da mutane da hada mutane ta sabka akan shi yalmazuhum wa ya'ibuhum mukbilina mudbirin yana yi da mutane yana aibanta mutane sawa'an yana tare da su ko baya tare da su yana aibanta mutane yana yi da mutane haka kuma da wasu malamai tafsir suke cewa ta sabka a dukkanin mushrikan da suke da irin wannan tabi'a kawo walid bin barira to baitin Allah maɗaukin sarki ya haɗi siffar shi na harko yana da gulma da yi da mutane na biyu yana da san dukiya san kuɗi kullum ya ilga kuɗaɗe ya tattara su ya waye ya ƙi hudda haƙƙin Allah a ciki na biyu ya ya kai dukiya na tashi ta kai shi zuwa ga aƙida ta kafirci akan cewa duke shi za ta dawo da shi ba mutuwa ba mutuwa da ko shi yasa baya hudda haƙƙin Allah a ciki malamin tafsiri suke cewa ayan nan koda ta safka akan wannan ba da shi ake duba ba ana duba da yani al'umum duk wanda ya kama da wannan sifofin da aka waje a cikin wannan surar da shi take wannan kenan to baitin ya ya kasance yana da wannan sifofin guda biyu hannun ya kai uku har ya kai yana tunanin duke shi za ta dawo da shi sai Allah maɗaukin sarki nan zai mishi raddi zai maida mashi magana ya gaya mashi kuma har doma ko mashi da yawa Allah maɗauki sarki ke ta kalla ba haka bane ba bayan da kake tunani bane ba har abada baya taɓa kasancewa haka ta ya za a yi dukiya ta dawo da mutum bai yayi ba Allah maɗauki sarki ke cewa la yunbaran na fil hutama tabbas za a jewa cikin wuta jahannama mai suna al hutama alhutama suna ne daga cikin sunaye na wutar jahannama kuma sifa ce tata sunanta alhutama sannan kuma allu tana da sifa ta alhutama alhutama shine allati tahtumu kullu ma yulqa fiha wa taksiru wanda take haɗe dukkanin abin da aka jewa cikinta kuma ta kakkarya shi da rindiga shi ita ce wutar jahannama diyal wata duk faɗinta kunci gare ta a wanda game da wanda ya shige ta kenan al-hutama kalla ba haka bane ba layun bazana tabbas lamun din nan lamu ce wanda take ta tautiya ta rantsuwa ma'ana shi da akwai rantsuwa wallahi layun bazana fil hutama tabbas za a jefa shi a cikin wutar jahannama za a jefa shi cikin wutar jahannama kenan wannan da akwai rantsuwa nan gurin layun bazana fil hutama za a jefa shi cikin wutar jahannama mutum ya iya cewa mecece wannan alhutama din he aka ba da aka ƙara yin tambaya a kanta saboda ƙara girmama al'amarinta saboda wutar jahannama ba abin wasa ba ne ba duk mutumin da kashi yana cewa in mun je wuta a cece da sauransu wallahi da yake da suna bai da hankali wutar jahannama ba abin wasa ba ce ba ya lama ɗauki sai kike cewa wa ma adara kamar hutama waye baka labari me ya sanar da kai mecece ita wannan al'utama wutar jahannama me ya sanar da kai ita ya ji kawo ƙarar girmama al'amarinta ake ka san ku mai cece kwa wuta jahannaman nan ha wa ma da raka mal hutama to duk da a nan gurin kullura ba a gaya mana ba mai cece ne al hutama ya to za a fassara mana ita a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ce al hutama ita ce narullahi muqada ita ce wuta ta Allah madaukakin sarki muqada wadda ake hura ta kullum tana cikin hurawa tana cikin ji yani rababbaka mai zafi ya tabbata imamu turmizi ya rawaito daga abi huraira marfu'i ga manzo Allah sama duk da imamu turmizi ya ce abin da ya inganci yani mawqufi ne daga abi huraira amma ma mayakun a hadisin dai da abu huraira rawaito baya cikin ra'ayi yani yana da hukumi na marfu abu huraira yake cewa manzo Allah sama ya ce uqida alan nari alfi sana hatta marar an yi ta hura wuta an yi ta hura wuta he da ta yi shekara dubu ta koma fara sal aka hura ta aka hura ta aka hatta koma ja afwan uqida ala nari alfi sana hatta marar an hura wuta shekara dubu har sai da ta koma jajjawa sannan kuma lo aka kara summa uqida alaiha alfi sana hatta biyaddat aka ƙara hura ta aka ƙara hura ta shekara dubu har sai daga ja ta koma fara sun ma'auki da alaiha alfa sana hatta suwaddat sannan aka ƙara hura ta aka ƙara hura ta shekara dubu kenan dubu uku har ta koma baka tana fara tana ja ta koma fara ta koma baka shine a hadisi manzala sai ya ce fahiya sauda a muslima wutar jahannama sauda a baka ce muslima mai duhu shi yasa aka sanya mata suna jahannama saboda duhunta wannan hadisi ne wanda imamu turmizi ya rawaito shi daga abu huraira marfu'an duk da imamu turmizi ya inganta kasancewar shi mawkufi ne yani magana abu huraira ce sai dai hadisin ne ba la majala da ra'ayi fihi yana da hukum na marfu'i kenan narullahi al-muqada yani fassara ta almuqada wadda take an hura ta an tanade ta ga kafirai fassara ta almuqada shine aka hura ta aka hura ta tayi shekara dubu ana hura ta ta koma jajjawur daga jajjawur a kara hura ta tayi shekara dubu karo na biyu ta koma fara daga nan a kara hura ta shekara dubu ta koma baka dilim dilim baka ce dilim dilim ta jahannama Allah ka raba mu da musiba ta wutar jahannama ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi cewa duk wanda ya roki Allah madaukin sarki Allah ya kiyaye shi daga shiga wutar jahannama sau uku ita wutar za ta ce to Allah ka raba shi da ni in mutum ya ce Allah sani aljanna sau uku to aljanna za ta ce ya Allah madaukin sarki ka sanya shi cikin nan kidan addu'a ita ce maganin wannan a wata aya Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ita wannan wutar yaya take sannan kuma hallo da me ake hura ta ya yi wallazi na amanu ya ake hallazi na amanu an fusakun wa ahlikum nara wa gudu hannasu walhitara uiddat mala وأحريكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون shi da Allah maɗauki sarki yake cewa cikin surar tahrim ya yi wa zina amu ya kuwa da kai imani ko an fusafin ku kiyaye tsamar da kawunanku ko kuma ku kiyaye da kawunanku wa ahlikum da iyalanku kenan ba kai kaɗai ba da kai da iyalanka saboda amana ce kiwo ne Allah maɗauki sarki ya baka da iyalanka narin ku kiyaye su ku tsamar da su daga wuta da kai da iyalanka wannan wutar tafsirin ta yaya ake izata wa kudu hannas makamashinta mutane makamashinta mutane wuta ta nan da yana makamashinta itace ko ko itace ko ruwan gas da sauransu ita wuta ta jahannama makamashinta mutane wal hijara da morwatsi dutse duk taurin shi zai zamto makami ne da wannan wuta subhanallah alaiha mala sannan kuma wa'inda suke gadanta wanda suke lura da hurata da gadinta da sauransu mala'iku ne khilazun masu kakkausar tabi'a babu jin da ya su saboda wannan wannan azabar da za su ma ibada ce ta Allah wadda suke suke shi dadin kuma wasu karhi duk karhin da kake tunanin kada da shi babu karhi wannan sannan kuma lo Allah ya ba su umarni su babbaka dukkanin wani kafiri wanda ya ki biyayya ga Allah maɗauki sarki ko wanda yake saba Allah maɗauki sarki ko wanda yake hoto na hoto da Allah maɗauki sarki ba sa saba wa Allah wannan umarni ya aka musu la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba abin da Allah maɗauki sarki ya umarce su ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru duk abin da aka aka umarce su da su suna aikata wannan mala'ikun da suke lura da yanayi wutar jihannu daga cikinsu da akwai malik shi ne shugabansu shi yasa za a ga kafirai in azaba ta kai musu azaba yan wutar jihannama in azaba ta kai musu azaba za su dinga cewa wana da ya malikul ya faɗi alaina rabbuk ƙwala innakum makisun suke cewa ya malik da allah ga yawa ubangijinka liyakdi alaina ya amshi rayukanmu mu mutu saboda a ciki la ya mutu na fiya wa la yahya ba rayuwa babu mutuwa su ba su rayu ba rayuwa in wadda take cewa ake ce mata rayuwa sannan su kuma ba su mutu ba kullum su a cikin azaba ana caccanza musu nau'i na azaba wannan shine wutar jahannama abin da yake cikin wutar jahannama wannan wuta jahannama narullahi wuta ce ta Allah maɗaukin sarki almuqada wadda ake hura ta ake izata kullum ana hura ta ana izata baicin wannan hura da aka mata wajen shekara dubu uku tun daga ja ta koma hara daga hara ta koma baka dilim-dilim Allah ka raba mu da shiga wuta jahannama Allah ka nisantar da mu da dukkanin wani aikin da zai kai mutum zuwa ga wuta jahannama to sai wannan aya ta ci gaba da magana daga karkashin can da aka ce layun bazan na filhutama ya riga ya gabata ya ne mun kawo ta aya yau mai da'una ilana da jahannama da'a tura mutum ake yi ba a hankali ba za a saka wutar jahannama turawa ake yi layun bazan na filhutama za a jefa shi cikin wutar alhutama za a jefa shi sannan wancan aya ta cikin suratul tur sai ta nuna cewa za a tunkuɗa shi ne ta yi sai ta yi ya hada cikin ta Allah ka raba mu da shiga wata jahannama Allah ka raba mu dukkanin wani aikin da zai kai mutum zuwa ga wata jahannama jai sai Allah ma'aukin sarki ya ci gaba da bayani akan ita wannan wutar jahannama da abin da take konawa akan mutane Allah ma'aukin sarki yake cewa allati tattaliu ala al-af'ila wadda take cinye jikin mutane gabaki daya har ta kai zuwa ga zuciya yani komai na mutum ya ta ci har ya ta kai zuwa ga zuciya kuma mutum yana raye babu mutuwa wutar jahannama musiba ce babu musiba ta kai ta allati tattaliu ala al-af'ila malamai suna da magana guda biyu a nan gurin allati tattaliu ala afida wadda take cinye mutum wanda zahinta ya kai maka har cikin zuciya wanda sananne ne duk lokacin da wutar jahannama wuta idan ka kone zahinta ya kai maka har zuciya ya ratsa ka yan tana kashe ka to amma su babu maganar mutuwa babu maganar mutuwa azaba ƙarin ɗanɗanon azaba wasu malamai suka cewa tana cinye su ta ƙona komai a jikinsu har ta kai ta cinye zuciyarsu kuma suna raye ɗanɗanon azaba kenan bal ma ya tabbata in ma hata su ta ƙone ƙara canza musu wata ake don su ƙara ɗanɗanon kawo azaba ɗaya daga cikin magabata sabitul bunani ya kasance in yana tafsiri in ya karanta wannan aya allati tattaliu al-af'ida ya kasance yana cewa tuhriquhum ila al-af'ida tana kona su hatta kai zuwa ga zuciya ta kona zuciyarsu wanda babu abin da yake daraja a cikin mutum kawai zuciyar shi haccin take zuwa ta kona yace wa hum ahya'un za ta kona su har zuwa zuciya suna da rai sun mai ku sannan in ya hudu yayi wannan tafsiri ya ce laqad balagha minhum al'azab tabbas azaba ta kai azaba gare su idan ya hudu haka sun mai yabki sai ya kuka ya kuka ya kuka sabitul bunani ɗaya ne daga cikin magabata ya kasance yana fassara aya wannan idan ya fassara ya ce ya ce lalle azaba ta kai musu azaba babban inda mutum yake jin daɗi yake morewa zuciya to haccan take konewa shi yasa ya tabbata a yau ma yani wuta lokacin da mutum ya kone za ga zahinta yana kaiwa yana kaiwa mutum har zuwa yani zuciya haka ne ya tabbata a likitanci ma haka ne tana kaiwa haka sannan Allah maɗauke sarki baicin ya haɗi yadda take musu yani tana kai har zuciya ta kona musu zuciya sai Allah maɗauki sarki yake so ya gwada maka wani abu jahannama tana da ƙaure to ƙauren ba barin shi ake a buɗe ba rihe shi ake a ɗarme shi katakam yadda iska ba mata hoto yau ka je ka ga yadda ake yi gidan burodi musamman na gargajiya ka ga yadda ake sa wuta a raraka ta a cikin wanda ake kuma a rihe ka shiga ka ji zahin yadda yake to shine Allah madaukakin sarki yake cewa innaha alaihim muqsada ai innaha alaihim mutabbaqa mughlaqa ana rufe wutar jahannama da kaurayenta dukkan da ana rufe su akan su innaha alaihim muqsada ya zo a wata ruwaya innaha alaihim musada yani da hamza akan waw ko kuma da rashin hamza akan waw ana rufe wutar jahannama inna alaihim musada ai yani inda jahannama alaihim mutabbaqa wa mughlaqa ana rufe wutar jahannama a kansu a rufe rikib babu wajen wutar iska ƙari na narkon azaba Allah ka raba mu da musiba ta azaba ta wutar jahannama sannan rufe wadda aka mata fi amadin mumaddada a wata ruwaya fi umudin a wata qira'a fi umudin mumaddada fi amadin mumaddada ana kyauran ana sanya mashi amudi ana sanya mashi katon makulli kawa amudi kawar gimshiki da ake sawa na mai yake da suna na tare rufi to irin shi ake sawa kyaurayen arihi babu gurin shiga wata iska fi amadin mumaddada yani innaha alaihim muqsada ay mughlaqa bi a'midatin mamduda ala abwabiha ta yadda za a sa a kan kyaure za a sa katar icce a rufe wutar jahanawa babu magana mutuwa wannan mun haɗe ce ba don fiyadi iccen zai kasance ba dai a fasarta a karraba abinda Allah maɗauki sarki bayyana jai a wata fassara malamai suke cewa inna ha alaihim mu'sada ana rufe wutar jahannama a kansu fi amadin mu madada su kuma ana musu azaba a sanya musu mari a ɗarme su a jikin gimshikai na wutar jahannama daga cikin wutar jahannaman da akwai gimshikai to sai a sanya musu sarƙa da damari a ɗarme su a jikin gimshikan nan ta yadda baka isa baka motsa ta yadda za ka ji daɗi haka wasu malamai suka fasarta fi amadin mumaddada wannan a takaice yan uwa shine suratul humaza wannan abin da suratul humaza take nuna mana mutum ya nisanci yi da mutane ya nisanci bata mutane ya nisanci tsinuwa da mutane ya nisanci gulma ya nisanci duk wani abin da ya shahi shiga haƙƙin mutum da cin mutuncin mutum sannan kuma hannu tana nuna mana dukiya mu daure mu ba da haƙƙin Allah wanda yake cikinta mu sauke duk wasu haƙƙin da yake kan dukiya mu yi alkhairi mu yi aiki na alkhairi kai san dukiya ya sanya mu koyi rowa mu nesanta da hudda haƙƙinta sannan kuma wannan sura tana nuna mana cewa kada mutum ya samu ruɗu don yana dukiya don ganin cewa ba shi ba mutuwa kullum ya dinga tunanin da akwai mutuwa shi yasa aka sharata ma manzala ke cewa bai kamata ba da dukkan wani mumuni ya kwana face ya rubuta wasiyar shi ba aka sharanta ma duk barcin ka in ya zo ka rubuta wasiyar ka saboda kana tunanin za ka iya haɗa a kowane lokaci ka mutu sannan kuma hallo wannan ayat ta nuna mana girman azaba ta wutar jahannama da kuma sunan jahannama alhutama da kuma sifatta wadda take tattare mutane ta ta ta kakkarya su sannan kuma hallo ta nuna mana yadi yanayin yanda azaba take a cikin wutar jahannama wannan a takaice dai shine Allah ya sare Allah ya bamu damar mu yi aikin da zamu santa da shiga wutar jahannama kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu dama aikin da zai samu cikin aljanna wannan sura yan uwa da akwai wata isharar da zan yi shine yani a wannan surar da akwai abin da muke cewa tawafuku fawasilul ay ko kuma yani as-saja alqur'ani karshen sura ya kare da harafi muayyan wannan surar karshen ta yana karewa da yani yani tama marbuta ta marbuta wadda in a hali na sukun ne zai kasance ha'un ne za a karanta ta ban sani ba malam ko ya ƙara maimaita mana don mu bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة جيد yan uwa wannan ita ce suratul humaza Allah sa mu yi kokari mu yi aiki da umarnin da ta yi mana da kuma isharar da ta yi mana na hani mu hannu da su kuma Allah sa mu dauki yani izina da wa'azin da yake cikin ta mu yi amfani da shi sai kuma za mu tashi insha Allah suratul asr suratul asr sura ce wadda take makkiya an sabko ta kafin hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da ayoyi guda uku a takaice take sura wannan amma duk wata hanya ta tsira ta nuna ta sura ce takaitacciya duk wata hanya ta tsira ta samun tsira da rabauta a duniya da lahira ta nuna ta wannan tsira sura wannan sura ta nuna hanyar da za ka yi ka gyara kanka ka gyara waninka ka gyara kanka sannan kuma hallo ka gyara al'ummanka wannan sura ta yi nuni akan haka sannan wannan surar ta yi nuni a kan asalin ɗan adam yana cikin asara sai in ya bi hanya ta tsira wannan sura tana da darussuka masu yawa wanda insha Allah za mu gansu kenan wannan sura ce da takaitacciya tana cikin tana da yani ayoyi guda uku takaitattu sannan kuma wannan sura Allah maɗauke sarki ya buɗe ta da rantsuwa da zamani wanda sananne ne akan mu Allah maɗaukin sarki yana rantsuwa da halittun shi gabaki ɗaya domin shi halitte su amma bayan Allah bai halitta ba su yi rantsuwa sai da Allah maɗaukin sarki ko da sifar shi ko da sunayen shi shi yasa duk mutumin da ya rantsuwa ba da Allah ba to wani mutumin ya yi shirka bai halitta ba ka yi rantsuwa da wani abu in ba da Allah ba sunan shi ko sifar shi bai halitta ba kina ya kamata mutum mu kiyaye irin rantsuwar nan da suka yawa a tare da mu a nan kasa hausa baki mugun abu aradu na rantse da annabi na rantsi da annabi muhammadu duka wannan rantsuwa ne wanda suke da shirka mutum ya nisance su wanda sun shahara shi yasa manzala suke ta duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shi wanda ya rantsuwa da wani Allah to ya yi shirka ya kamata mu nisanci rantsuwa da wani Allah shi kuma Allah maɗaukin sarki yana da dama domin shi ne mahalicin komai yana da dama ya rantsuwa da duk abin da ya so daga cikin suna ya rantsuwa da zamani da ya rantsuwa da zamani ya yi rantsuwa ne akan lalle dan adam yana cikin halaka sai wanda ya siffanci da wasu ababe guda uku guda hudu wanda suran nan za ta bayyana shine imani da Allah maɗaukin sarki da aiki nagari da kuma wasiti da da'awa da bayyana gaskiya da kuma koyi da haƙuri da sauransu wannan sura don tsaban mahimmanci ta magabata sun kasance ɗaya daga cikin me yake da suna sahabbai ya rawaito yake cewa yani magabata sun kasance in sun haɗu basta rabuwa sai sun yi wa junansu ya juna wasici sun karanta junansu ya juna wannan sura kamar yadda in muka zauna in za mu yi wata tattamna za mu yi wata magana za ga an bude da khutbatul haja da sauransu to sun kasance magabata suna karanta junansu ya juna wannan sura ba don kuma ba saboda a dinga tunatar da mutum abubuwan da ya kamata ya rigo da shi insha Allah dai wannan za mu ga ƙarin bayani akan haka shi yasa imam shafi yake cewa inda Allah maɗaukakin sarki bai sokko ba wata hujja akan bayan shi he wannan surar da ta ishe su ƙarin bayani zai zo akan haka insha Allah sannan kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya gina muqaddima ta littafin shi a usul salasa ko kuma salasatu min usul ya gina ta akan wannan sura yace ka sani cewa wajibi ne mu san wasu ababe guda hudu ya bayyana su insha Allah zamu yi karin bayani akan su yanzu mu je zuwa ga sura insha Allah bismillahir rahmanir rahim wal asr innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جيد ɗan uwa wannan sura Allah madaukakin sarki ya ya buɗe ta da wal asr na rantse da zamani haka ma'anarta Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da zamani a nan gurin duk da akwai maganganu akan ma'anar wal asr rantsuwar wannan shin Allah ya yi rantsuwa ne da zamani wal asr zamani ko kuma Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa ne da za lokaci na ƙarshen wuni kawai yadda ya zo daga katada katada ya ce al'asr huwa akhiru sa'atin nahar shine ƙarshen zamani ƙarshen wuni ƙarshen wuni kenan za a iya cewa yani wayajen lokacin sallar asar ya ce kamar yadda Allah ya yi rantsuwa da farkon wuni shine ad-duha sannan kuma lo ibn abbas ya ce al'asru huwa dahru kullu al'asr rantsuwa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da zamani gabaki ɗayan shi ne ad-dahr kullu sannan kuma wasu malamai sun fasarta yani al'asr shine sallah ta la'asar domin mahimmancin ta Allah madaukakin sarki ya sallah da ita almuhim tafsirai dai da yawa akan haka sai dai abin da ya inganci shine yani Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa ne da zamani nan duka gabaki ɗayan shi me yasa Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da zamani saboda zamani dukkanin aiki in ma na alkhairi ko na shari'a a cikin shi yake kasancewa mutum a cikin shi za a yi mutum a cikin shi zai zo nan duniya ya yi aiki ko ya zamto ɗan aljanna ko ya zamto ɗan wuta a cikin dai zamani ne duk wani al'amurka na ci gaba na abin mamaki yani ana samun su ne a cikin zamani sannan kuma hallo saboda alaka abin da za a yi magana a kan shi a nan gaba za a yi magana a kan asarar ɗan adam don a gwada ɗan adam menene ya kamata ya lura da shi lokaci zamani shi yasa mutum in yana karan ya fahimci wannan sura yani insha Allah zai yi riko da ya lura da lokacin shi da zamanin da yake ciki imam al-qurtubi yake cewa aqsama Allahu azza wa jalla bil asri wa huwa ad-dahr lima fihi من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها Allah maɗaukin sarki ya yi zartsuwa da zamani saboda abin da yake cikin zamani na tattanzawa hali da kuma tattanzawa al'amurka wanda wannan al'amurkan suna nuni aya ce daga cikin ayoyi na Allah maɗaukakin sarki. kina Allah maɗauki sarki a nan gurin ya rantsuwa da zamani wanda lokaci yana da mahimmanci ranar tashi da kyama mutum yana daga cikin abin da za a fara yi mishi tambaya daga cikin abin da za a fara yi mishi tambaya lokacin shi a cikin me ya- ya ya isar da shi a cikin me ya- ya- ya ƙarin da lokacin shi lokaci yana da mahimmanci shi yasa wannan sura ta buɗe da rantsuwa da lokaci ɗaya daga cikin yani um, masu hikima na cewa inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajal za mu dinga yin alfahari da lokaci yau yana karewa yau mun kare lokaci kaza lokaci kaza muna yanke lokaci to mu san da sani kowane wuni in ya gu- in ya gushe to wannan wunin an rage mana zamani to a wannan allah maɗauki sarki a yanar zuwa da zamani domin ya nuna mana mahimmancin zamani yau za a ga mutum sai ya wulakantar da lokacin shi ya dinga ba lokacin shi a kalle-kallen banza da wahi ko kuma a sauraron wake-wake na banza da wahi wanda suke hudda albarka a kan lokacin mutum ko kuma mutum ga yana bata lokacin shi a gurin wasu wasanni wanda ba su da amfani ba za su amfani shi ba a duniya ba za su amfani shi ba a lahira lokaci na da mahimmanci a cikin lokaci ne mutum zai eh, cancanci shiga aljanna in yayi aiki da kwarai a cikin lokaci ne mutum zai cancanci shiga wuta in yayi aiki mummuna a cikin lokaci ne mutum zai samu alkhairi na duniya kuma ya samu alkhairi na- na lahira a cikin lokaci ne a cikin lokaci ne mutum zai tabe a cikin lokaci ne mutum zai tabe tabewa ta duniya ko tabewa ta lahira shi ne Allah maɗaukin sarki ke cewa baicin ya yi rantsuwa ya Allah maɗaukin sarki ya ce innal insana da fi khusr lallai tabbas ɗan adam yana cikin asara da tabewa innal insan al insan nan al insan yani al innan ta, ta kan kalma ta insan al innan al ce wadda take tufidu al istighraq lallai dukkanin ɗan adam yana cikin asara da tabewa sai wanda aka hudda a nan gaba insha Allah asara da tabewa shine mutum ya rasa alkhairi na duniya ya rasa alkai- alkhairi na lahira sai wanda ya amfaniwa da ababen da aka kwaɗi aka yi togaciya kan shi sai Allah maɗauki sarki ya yi togaciya ya ce illallazi na amanu wa amin salihat sai wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari wa tawasau bil haqqi suka yi wasici junansu ya juna da gaskiya wa tawasau bis sabri suka yi wasicin junansu ya juna da hakuri bayani akan wa'annan wannan togaciyar da aka yi Allah maɗauki sarki ya togace ababe guda hudu wanda wayannan ababen guda hudu su ne hanya ta tsira hanya ta samun rabauta a duniya da lahira na farko mutumin da ya imani illal zai amanu sai wanda ya yi imani illal zai amanu sai wanda suka yi imani imani kuma bayya taɓa yiwa sai da ilimi imani bayya taɓa yiwa sai da ilimi domin imani ma'anar shi ne at-tasdiq shi kuma at-tasdiq bayya taɓa kasantuwa sai da ilimi da ilimi ake samun gaskatawa فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك kaga nan an fara kaddamar da fa'alam annahu la ilaha illallah sai aka ja- zo da aiki fastaghfir li dhanbik wadih kenan imani ilimi ya fa- yana fa- yana rigaya imani in an samu ilimi tukun a sami imani kenan nan da aka ce illal ladzina amanu sai wanda suka yi ilimi suka yi imani sannan kuma hallo wa abin salihat sai wanda suka yi aiki nagari na kwarai amilu salihat aiki na kwarai bayya kasancewa sai da sharadai guda uku na farko ya kasance a sami imani mutum ya kasance musulmi ne na biyu ya kasance a wannan aikin babu shirka babu shirka babu gun- guntuwar shirka kawar yadda sauransu sannan kuma hallo ya kasance wannan aikin ayi shi ne akan koyarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa'annan su ne sharɗai guda uku dole a same su a aiki domin wannan aiki ya zamto aiki na gari ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ka gani dukkanin صالحا mutumin da yake so ya gamu da Allah maɗaukin sarki yana mai jin daɗi yana mai ah, samun ni'ima a gurin Allah maɗaukin sarki to ya aiki aiki na gari aiki na gari kuma dole sai sun cika wa'annan sharaɗan da muka riga muka bayyana sannan kuma Allah wa tawaso bil haqq nan in mun lura sifa ta farko illa da zira amal mutum zai yi imani da ilimi ya cika kanshi wa amilu salihat ya yi aiki na gari dukkan kanshi ne to nan kuma lobaicin kayi kokari kai kayi kayi riko da kanka ka gyara kanka to ana so ka gyara na wajen na tare da kai shine wata wasau bil haqqi sun yi wasiti junan sai juna da da riko da gaskiya da aiki da gaskiya da kudiri na gaskiya da riko da gaskiya da aiki da gaskiya da kudiri na gaskiya sun yi wasiti junan sai juna wannan shine da'awa kira zuwa ga ilimi koyarwa yada ilimi yada yada da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yada addini na musulunci koyarwa jawo mutane shi yasa za mu ga yana daga cikin tsari na ahli sunna duk inda suke basa rabuwa da koyarwa da da'awa wa'azi ne koyarwa ne a sa littafi da sauransu balma ita wannan al'umma ta kasance zaɓaɓɓiya ce saboda umarni da take da kakkawa da kuma hanyar take da kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan shine alama ta kasancewa wannan al'umma tana kan alkhairi da'awa kira zuwa gaskiya wa tawasu bil haqqi sun yi wa junansu da juna wasici da ayi riko da gaskiya ayi aiki da gaskiya ayi kudiri na gaskiya ayi yani aiki kenan da'awa da zuwa ga musulunci sannan kuma allo wa tawasu bis sabr sannan sun yi wa junansu wasici da akan yin haƙuri saboda ilimi da imani da aiki da ilimin wannan da da'awa dole sai da haƙuri in babu haƙuri mutum bai isa bai dukka wa'annan ababen dole sai da'awa ilimi da imani da kuma aiki da ilimin wannan da aiki da shari'a da kuma kira zuwa ga ilimi da da'awa dole sai in kana da haƙuri duk mutumin da ka gaya dawoma akan wani nawa mutum yana da haƙuri to shi yasa suke wa junan su juna wasiti akan rubu da hakuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an mishi magana akan cewa yayi hakuri yayi hakuri ya tabbata akan hukuncin da aka yani dora shi akan shi kenan dole yayi da hakuri kuma hakuri daci gare shi mai magana yana cewa inna masibru kasmihi inna masabru kasmihi min as-sibr lakin awakhiruhu a'la min al-asl hakuri ɗiɗɗiɗe yake da sunan shi a sibir asalin shi kawo an hudo shi daga irin sibir shine maɗaci to yadda kaga ana cewa maɗaci a sibir haƙuri kuma ana cewa shi asabar duk kusan juna ɗaya ne to haka yake amma dai haƙuri idan kai haƙuri daga ƙarshe ya fi zuma zaki shi yasa me yake da suna bahaushe yake cewa mai haƙuri yana dawa dutse إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون haka ‘yan aljanna mun ga yadda Allah maɗauki sarki yana gwada yana sakauta musu dalilin haƙuri shi yasa haƙuri da haƙuri da sallah bugu da ƙari duk da sallah ma bai yayuwa ka yi ta yi da haƙuri واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين duk wani abu da za ka yi ka nemi taimako ka nemi taimakon haƙuri da sallah akan yin shi idan kana yin sallah sallah za ta sa ka nisanci alfasha inda shi na salatar alfasha wal munkar inna salata tana 'anil fahsha'i wal munkar jayyid ita kuma sallah bayyayuwa ka yi ta yi da haƙuri ita karan kanta bayyayuwa ka yi ta yi da haƙuri kenan in ka haɗa wannan guda biyu in kana lura da su sallah da haƙuri to tabbas duk wani al'amari na duniya baya taɓa baka wahala insha Allah kenan shi ne suka yi wa junan su ya juna wasiti akan haƙuri shi kuma haƙuri yani mutum ya nisanci haƙuri kala uku ne da akwai haƙuri ala ta'atillah ka yi haƙuri ka dawwama akan biyayya ga Allah maɗaukin sarki duk abin da Allah ya umarce ka ka yi shi duk abin da Allah ya ce ka yi ka yi shi ka yi haƙuri akan a'a ta Allah sallah kiyaye ta akan jam'i girmama uwaye yin karatu neman ilimi ba da zakkan Allah ya hore maka yin aika na alkhairi duk abin da Allah umarce ka ka yi haƙuri ka yi shi asabru ala ta'atillah sannan kuma asabru an ma'asillah dukkanin abin da Allah maɗaukin sarki ya hana ka ka haƙuri ka nisanta ka bar shi duk abin da Allah ya hana ka manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ka ƙarya ce zina ce cin kudin riba yani rishin gaskiya da sauransu dukka gabaki da ka yi haƙuri ka nisance su asabru an ma'asi an an ma'asillah sannan kuma lo asabru ala aqdarillah haƙuri akan ababen da Allah maɗauki sarki ya kadarta Allah ya kadarta ba ka da lafiya ba ka da akwai talauci Allah ya kadarta kana cikin wani hali wanda yake na kunci ka yi haƙuri akan wannan halin da ka ɗauka kuma ka yarda da shi Allah maɗaukin sarki zai kawo maka canji insha Allah wannan a takaice insha Allah ɗan uwa ita ce suratul asr sai wata ishara da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yayi wanda zamu bayyana duk da mun bayyana ta a cikin magana ya a muqaddima ta littafin shi na usul siyasa yake cewa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail wajibi ne akan mu mu san wasu matsaloli guda hudu na farko al-ilm ya kasance mun yi ilimi ilimi kuma shine ma'rifatullah mu san Allah madaukakin sarki bangaren aqida dukkanin abin da ya shaya ka wa ma'arifatu nabihi da musan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren sira da dukkanin abin da yasa ya haka da dabi'un manzo sallallahu ya kyawa wa ma'arifatu dinin islam kuma mu musan addinin musulunci bangaren akida da bangaren hukunce hukunce da bangaren kuma dabi'u kikkiawa da zamu yi riko da shi duka wannan malai yace musan su da dabi'u wannan shine farko ilimi malai ya ciro shi a ƙarƙashin wannan sura illal ladzina amanu domin imani baya kasancewa sai da ilimi sannan kuma lohi ma da yake cewa na biyu kuma al'amalu bihi mai aiki da wannan ilimin shi kuma ya turo shi a ƙarshen wa amilu salihat sannan kuma allo na uku addawa ilaihi mana ya turo shi kira zuwa ga ilimin da da'awa da yaɗa ilimi ya turo shi a ƙarƙashin wata wasau bil haq sannan kuma allo asabru alal adha fihi mala ya turo shi akan wata wasau bil sabr malin da ya faɗi wannan abu ya ce wa dalilu kauluhu ta'ala sai ya karanto suratul asr wannan isharar tana da muhimmanci wannan isharar da malin ya tana da muhimmanci ya hudu wasu dan suka wanda suke masu tsada wanda alhamdulillah dai mun yi ishara zuwa gare su a cikin littafin shi na usulul salasa wanda kuma yana dora maka tafarki ne akan cewa karatun nan da kake yi dole ya ka lura da wayannan ababen guda uku ilimin aiki da ilimin kira zuwa ga ilimin haƙuri a kan matsalolin da suka iya faruwa tun wajen neman ilimin ya kaya haƙuri wajen aiki da ilimin ya kaya haƙuri wajen kira da koyarwa da yadadawa ya kaya haƙuri wannan shi ne insha Allah suratul asr wanda a harko mun ishara kan cewa da akwai asar ɗin magabata sun kasance suna wa junansu juna wasiya da wannan sura imam al-bayhaqi ya hudu a cikin shu'ab al-iman littafin shi daga abi huzaifa abi huzaifa ya kasance ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kanar rajulani min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan lam yaftarika hatta yaqra ahaduhuma ala al-akhar surata wal asr thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar wannan abi huzaifa yake cewa mutane guda biyu sun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam in sun haɗu in mutum biyu suka haɗu ko saboda haka in suka haɗu sun kasance suna karanta ɗayansu yana karantawa ɗaya yana karanta mashi wannan sura sannan sai su yi sallama su tayi yani in an zauna an gama zama da ake kafara da majalis da sauransu to sabon matsala sun kasance suna karantawa junansu wannan sura ba don komai sai don abin da ta kumsa insha Allah yan uwa nan gwai za mu tsaya abinda muka faɗi na alkhairi Allah san ya shi cikin mizani na hasanatu ummu abinda muka yi na kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka yassare mana al'amurka na duniya Allah ka yassare mana kuma hallo al'amurka na yau da gobe ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka tabbatar da digadigan mu akan aiki na kwarai wanda zai kai mu zuwa ga aljanna Allah madaukakin sarki ka nesantar da mu da aiki wanda yake mummuna wanda zai kai mu zuwa ga wuta ya Allah muna roƙa ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan addininka da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙa ya Allah Allah ka sabkar da kwanciyar hankali da nutsuwa akan wannan akan ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai ya Allah muna roƙa ya Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka sa wannan Ramadan din da ayyuka da muke na ibada Allah ka gafarta mana ka gafarta wa uwayenmu ka gafarta malamanmu ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan addininka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk